ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata malam ya kawo mana jawabai dangane da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka karanta manzala ya auri mata goma sha uku ne ko ya biyu sun rasu kafin shi ya rasu da rayuwarsa kenan sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mata tara guda biyu kuma bai tare da su ba suka rabu malaika mara jerin sunayensu da kuma ɗan takaitaccen tarihinsu ɗaya bayan ɗaya mun karanta guda biyar za mu tashi a ta shida haka ne ko? ko ni alama ta ta shida na saka ummu sulma fa anan zamu tashi ni a alamata na saka cewa zamu tashi kan na shida yace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shida tace ummu salma ana masu ne wannan shine alkunyarta sunanta kuma shine hind binti abi umayya hind yar abu umayya hanatta ta abi salma a karan farko ita mata ce ga sahabi abu salma walahu minha auladu yana da ƴaƴaye tare da ita sai ya rasu shi abu salma da ya rasu ta yi addu'ar da manzan Allah ya karantar da mijinta da ya je makaranta wurin manzan Allah ya faɗa masa cewa duk wanda ya gamu da shiga matsala a rayuwa ko wani nasu ya rasu ko ya yi wata asara idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to Allah zai masanya masa mafi alkhairin abin da ya rasa sai karantar da matarsa wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mijinta ya rasu sai ta karanta addu'ar kamar yadda ya faɗa masa kuma bayan ta karanta ta take sa to yanzu a cikin Madina gaba ɗaya kaf wane ne ma ya kai mijinta cikin sahabbai ballantana ma har ya fi shi saboda dattijo ne kuma ga irin darajojinsa wadda mun karanta kaɗan daga cikin yin hijirar sama ko in ba ku manta ba ta kuma take cewa to ai manzon Allah ne ya ce dalle tabbas Allah zai masanya mata zai masanya mutum da mafi alkhairin abin da ya rasa din sai sai sallama ta barwa Allah ikonsa tana gama ta kaba sai ga ɗan saƙo daga manzan Allah cewa a faɗa mata shi manzan Allah yana son ta zai aure su kaga ai babu ko hari tsakanin Abu Salama da shi sallallahu alaihi wasallam to da yake mata ce ƙwararriya tana da shekaru mai ilimi ce mai kaifin basira ta san cewa zama da manzan Allah lalle abu ne mai daraja mai matsayi a sai ki zama matar manzan Allah to sai dai ba zama kuma ɗaya da sauran mazaje ba in kika bata masa rai to haga hukuncin kuma daban ne eh to sai tayi tana da sharadin ta ita ma a faɗa manzon Allah tana da sharadi na fata an gane me ya sharadin sai ta na farko ita ba fa yarinya bace ta girma ta tsufa na biyu kuma tana da 'ya'ya, wanda baban su ya rasu ma'ana marayu kenan na uku kuma tana da zafin kishi to kaga waɗannan damuwa ce mai yawa kada manzo Allah ya shiga gidansa ga waɗansu matan da ba su kai ta shekaru ba ko kuma samu matsaloli game da ita ita to ai duk shekarunki an yi nafiki ko ba haka bane to haka ko ai in biya wa take da gaba da shekaru ya kakun kyarin ya sunan ko yawa kawai dai mu nan ne wata irin dabi'a da take da ita sai ga mutum shekaru 60 ba shi da zai tsawo to ishila zai aura kamar ta tsuntsa wai wai ya shila zai je aura ya huta wai zai more sai ya je kusa abu don amare ko shi kuma yana nan kayansa cikin gandu gidansa wai zai more kowa ya ce maka a cikin auren morewa maka ake bukata ai a aure ba morewa ba ce na ne abin nan wannan ne ko to ku ɗan rage shi wani ya yawa ce ai a cikin aure ba morewa ba ce manufar manufar shi ne addini da maslaha da ake so a yi game da aure ina fata an gane yawwa da to shi kenan na biyu kuma cewa kina da 'ya'ya to ai shi 'ya'yan naki mijinki da ya mutu ya barki da 'ya'yan 'ya'yansa ai suna matsayin 'ya'yana saboda mun sha nonon masu tsere shi kaga shi da manzon Allah sun zama tamkar wa da kani kenan ko ha kuma alafiyayyen hankali da da da musulunci da shari'ar manzon Allah idan yanzu dan uwanka ya da suwa ko kaninka ƴaƴansa ai sun zama ƴaƴanka kuma dole dole ka dauki nauyin su ka kula da sha'anin su ka bibiyi lamarin su har su kai munzalin balagar su sun tarbiyya san addini akwai mun sana'a idan maza ne in mata ne a ba su ilimi da tarbiyya da ke zamantacewa a gidan aure kuma aurar da su lokacin auren su wannan haƙƙi ne akan duk dangin da ɗan uwan su da su ya bar ƴaƴa inda ana shara musulunci za su ka maka dole ne sai kai haka amma yanzu daga mutum ya rasa ya bar ƴaƴa guda shida bakwai to ita wannan mata ta shiga uku shikenan ta shiga uku na farko dai ba za a aure ta ba ko ba haka bane a ba za a aure ta ba in kaga kuma an aure ta to tana ta ta gaji kuɗaɗe ne sai a samu wani daga cikin mutane masu tsantsar wayo da rashin imani sai ya rabu ya aure ta kuma ya lallabe ta ya tsata duk kuɗin ta mallaka na kashewa har ma ta rika cin gadin ƴaƴana ta mata bashi ta ga ya shiga uku in wani ta manufarsa amma in dai ba ta da kuɗi to ta gamu da musifa ko shekarar ta ashirin ne a duniya take da yaya biyar aka mutu aka bar ta to yanzu aure kuma ta sa hikiyar shi ke to zai je aure ta mutane haga ba wani fawata da su ta taimakon ita matar haka yanzu nake rayuwar mu haga yanzu ka tsal duk auren da manzala suka ce malamai yayi ne saboda maslaha yanzu kamar wannan ummu sulma din manzala ya san cewa ga matsayinta sun zo hijira da mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya. dangin mijin da yawan su ma a magasce wasu ma ba su musulunta ba Ya'yan ba su da makoma kenan to yanzu bari ya auri uwarsu ya kwawo ƴaƴansu za gidan shi sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi don a taimake ta ko to ga mu kuma yanzu aure da muke ba don a yi taimako ake ba galibin shi shi sa kashe ga muke shan bakar wahala in kana jin daɗi wani ya mutu yawar ayansa ana ta fama kai mata ka zo ka mutu to ka san kai ma za ƙare Allah ubangiji ya samu dace har gobe har jibi ya riƙe su ana samu ana samu sai da yanayin wani iri ne gashi nan don kai don Allah Allah ya taimake ka saboda innamal amalu bin niyyat duk dai abubuwa ne gashi nan yace fa mata anha sai shi Abu Sulama ya rasu fa ta zawwaja Rasul sallama fi layalil baqiyani min shawwal sanata al-arab ar-rabi'a ko sai manzala ya aure ta a ƙarshen kwanakin watan shawwal shekara ta hudu bayan hijira wato wufad bil madina sanata tisa wa hamsin kuma ta rasu a garin madina ita ummu salma shekara ta hamsin da tara bayan hijira ummu salma kenan ita hindu binti abi umayya sai mace ta bakwai zainab bintu jahashin bin rabbabin wa hiya bintu ammihi amadu sallama sai zainab bintu jahash ita ‘yar gwaggon manzan Allah ce, mahaifiyarta tana matsayin ‘yar uwar mahaifin manzan Allah ce, sun haɗa dangi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, kana ta ta zai bin harisa, a karan farko zai bin harisa ne ya aure ta, saboda zai bin harisa wani bawa ne asalinsa, da aka kamo shi daga ƙasarsu, aka shigo da shi muka aka sai da shi. bawan Khadija ne tace ita ta siye shi ita kuma ta ba manzon Allah kyautarsa manzala kuma ya yanta shi ya mai da shi kamar ɗansa har ma ya masa attaban shine yazo cikin cikin Ka'aba ya shalanta kafin a kawo shira musulunci cewa zaidu ya zama ɗana daga yau ku shelanta duk abin da ke tsakanin ɗa da uba na gado da kaza da kaza ke tsakanina da zaidu sai ake wa zaidu laƙabi da cewa ko altunan cewa kuma zaidu bini muhammad shi kenan kowa ya da shi ya zama ɗa ne abin manzon Allah ina fata an gane yana wannan zaman sai iyayen suka samu labarin cewa ai ɗansu yana maka a matsayin bawa suka taho da dukiya mai yawa suka gamu da shi suka gaggasa suka yi bayani da kai su suka ce sun zo ne a dan su fanshi dan su suka ga manzo Allah wala ta in dai zaidu ne babu wata matsala ni ba zan ma sai ba magana kuɗi bane ku tambaye shi in ya yarda ya biyu ku tafi kawai ba da ku je kan suka gaya masa ya ce a'a shi yana nan tare da annabi saboda kyakkyawar mu'amala da ya gani a gun manzon Allah iyayen suka gamsu cewa zaman da yake a gun manzon Allah a garin Makka to ya kuma na garin su inda ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ko da mashake bukata suka bar shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tahi zai masa aure sai ne masa auren Zainab bintu Jahash shi manzon Allah ne ya sa aka bashi Zainab bintu Jahash saboda Qurayshi ya ci Qurayshin dangi ce ko a Laraban su ne masu daraja masu kima su ne manya kuma 'ya'yan manya na fata an gane shi kuma zai duda yanzu ya zama ɗa amma tun da ba balaraba ba ne na wannan yankin kaga matsayin bawa yake a yi zama maula ne shi a ɗabi'ar larabawa har gobe har jibi akwai na ƙasa cikin tafiyarsa da aka ganin ƙimar manzan Allah da darajarsa ya sa aka yarda aka ba wa zai da auren zainab bintu jahash amma asalan ba tana son shi ba ne na fata an gane biyayya ta yi wa manzan Allah sallama ta aure shi to haga asalin aure kuma idan ba a samu kufi iya aure ba ma'ana daidai ta tsakanin matar da miji to auren bayan da shi sa da shari'a da a ce mun san shari'a mu anan idan za a yi aure sai an yi balancing equation din ma'ana a duba da matar da mijin kimar su ɗinki daidai ne ba mai yi wa uwansa gori ko ba ba ne amma da yake yanzu wata tafiya ce ake yi an watsar da asalin kima darajojin iyaye sun jefar da haƙoƙinsu sun su ƙanana ba su ɗauki ɗauniyar yaro ba ba su mara abin da ya kamata ba shi ya tashi ya girma ta fafutuka ya tashi neman aure da kansu sai ya zo ya gama sai ba kawai za ka je gidan wata yarinya sai a gidan malam tuta ka je ka wani tambaya shi kenan ko baka san waye ba shi ko baka saka ce a ba dan su daga sun shaku kuma ya gama komai abubuwan sun yi nisa a ciki la yanzu umarni ma yake baka je ka mata tambaya domin kai ka jefar da matsayin ka yi ai baban ne ya jefar da matsayin sa ina fata an gane amma har gobe za ka so ka tafi daidai din a gidanka to ka rike haƙƙi da uba ki wa ƴaƴan su suna ƙanana kar ka jefar da shi akwai wahala akwai cin jiki akwai cin hannu amma rike kai tai don ka faɗa mutum zai ji domin ya san kamar duk abin da ya kamata da cinsa da shansa da karatunsa da tarbiyyarsa da iliminsa da kuma an kama sana'a a don ta faɗa man zai je amma duka bakamar ko ɗaya ba shi ta shi fafata kai har ya zama abin da ya zama daga haka bai kuma umarni daga baya bai ba daga baya ai ba zai da ban masu ina fata an gane so dai aka bawa shi zai da aurenta saboda matsayin manzon Allah ita ma kuma ta karɓa auren saboda me i darajar manzon Allah ba ma ga auren bai daɗi ba tunda akwai wannan matsalar a zuciya yasa ake bukata in za a yi aure a samu wani daidaito din kuma in za a yi aure a shari'a duk wanda zo neman auren yar ku bayan kun yadda mutumin kirki ne to sai ku gaya wa yarinya wane ne sunansa wane dan gidan wane dan zuri'a kaza ko ba shi bane sana'arsa kaza ku faɗa mar komai game da shi domin ta yi ita a ranta ba ta san me sana'a kala kaza ba na yi ba sai ta ji ta gamsu tana son shi tukunna to sai a mata aure wannan shine musulunci saboda shi aure kamar za ta ba da ranta ne gaba daya wa mijin ko ba bane in za ta ba da duk komai ta gare shi to haka idan babu asalin so ai auren ba zai dace ba ina ba ta kuna ganewa to sai ake so a samu wannan kufi din kowa ya nemi daidai da shi ko bahaushe ya ce mai hankali ya ce wai yaro ma san matarsa in dai mai hankali ne ko amma yanzu yaran yanzu ba san ma mata su wawaye mahaukata ne wancin su ah to ya zaka zo kai ba kowa ba dan kawo zaka nemi yar gidan waɗansu manyan mutane kawai saboda wai ajin kuɗi a jami'a kai ba ka da hankali ne wajen kana mata a samin kana mata kaza kaza shi ne ka daga ta ita kuma da ke yarinya ta wata mai bata ita na son ka ta ɗauka su wannan soyayyar baki ne asalin aure ai ba shi bane kuma aure in aka zo asalin zaman auren ai komai canjawa yake ko ba shi bane komai ya canja wallahi duk wannan kaman drama kuke yi asalin practical din sai an shiga gidan auren an yi fatiya kuma an murza an cinye gara an fara a tantatar aure an kana san gara ba ai baka san aure ba wala baka san aure ba amma ka ce baka komai da ta zo da shi babu komai yanzu kai za ka kirkiro abun da kwakwalwarka da ƙarfinka kuma ka kawo kuma a cinye kuma ka ƙara kawo kuma a cinye kuma ka yi ta yi baka jin komai ba na ka tafiyar da aure ina fata an gane yanzu ka iya tuka motar ka san ya ake fakin ka san hawa shoulder ka san sigina ka san duka wannan shine ka san aure amma kai da amma kawai an kama gara ka cinye kafin nan ka saki yarin ai ba su aure bai to sai ake so a samu wani daidaito din daga wannan auren Zaid bin Harisa da kuma zalibin da sai ki daidaito kullun a cikin matsala ake dan suka ce masu ilimi suka ce abu guda uku in suka maka yawa ka shiga uku abu uku in suka ma yawa ka shiga uku in suka ma yawa na farko akwai sutura riga ko hula ko takalmi in yi maka yawa ya kake zama a ka zai kyau ka saka hula kamar jirgin ruwa nan ɗin aure na ruwan barma haka ba shi kyau ba yi ko ba za ka yi kyau ba na biyu suka ce mata in ta maka yawa ta shiga uku wallahi saboda ba azinka ba ce ta tashi a gidansu a tamfar dubu hamsin ba komai ba ce kai kuma sai ka yi ƙuru ka siya wannan gwali ta dubu ashirin da biyar ka kawo mata za ta gode ba ta gode ba saboda ba ita agunta wannan ƙasa ce ko ba halai ba ƙarya kuma ce ba ba kuma lafice ba shi na ga har malaman fiƙo suke cewa daidai ne ya halatta in kana da mata biyu ko uku kowace ka mata irin matsayinta a gurin ciyarwa da tafatarwa eh suka ce haka ya kamata in ji su kowace ka mata irin matsayinta karka dawo da ta ƙasa eh to kaga dawo kenan wa ya sa ka aure 'yar manya faɗayinka to yanzu ga ya ga amshi aikinka da kanka dole ka sole shi dubu ɗari biyu ka kawo mata haka ne inda shi take saka gidansu eh kuma kai adalci ya yi adalci ya shirya haka suka ce malam fito kowace kamar domin ta mai bi ita wacin aina su abun ta aimi tsada ne za su ji daɗi ta gode maka saboda ita dama ta ba saba da shi ba sai ka bata na dubu hamsin tana saka na dubu goma da haka ta yi promotion ɗin ta za ta ji kuma mai haɗi ba ka cuce ta ba amma har za ka iya ka mata na dubu ɗari biyu ya yi daidai don suka ce menene adalci in ji malamai me adalci da yawa daga wanzu abin san cewa me adalci a aure ba sun ɗauka cewa yi wa mata abu daidai ne adalci kuma ba shi wani adalci yanzu wannan matar 'ya'yanta biyar ne ko ba haka bane ita kuma waccan ƴaƴanta biyu ne in za ka sai man shafawa sai ka sai iri ɗaya haka baka adalci ba haka baka adalci ba in za ka sai kayan abinci sai ka sai daidai daidai kowa ka ba wa kowa abin da yake bukata shine adalci Ema abin da ake nufi ya zama girman su yawansu ba ɗaya ba ko kuma ka ba su su matan nasu daidai sai kuma ka ɗauko na ‘ya'yan da kuma ka bayar to kai adalci amma da ka siyo girman su ɗaya waccan ‘ya'yan ta biyu wannan ‘ya'yan ta biyar ga ita kanta haga shida sai ka ba su sati ɗaya sai ƙare sai ta magana kuma sai ka buɗe masa wuta kin kin fi ka zaɓar na ba haka maza suke ba wancan na siya mata ga sa'a da zai ƙare ba to ta zan ba gaskiya kake ba kai madam to su nawa ne a ɗakin na fata ana ganewa in abinci ne zaka siya ka sai wannan kwalin taliya daya wannan ka sama taliya kwali daya to nawa zai fara karewa wannan yayin ta shida wannan yayin ta biyu kuma ka ce maka kai masifa haka baka da baka da adalci wasu ka ce adalci shine ka ba wa komai abin da yake bukata shine adalci da kun gane so kaga shi ma kamata in za ka yi aure ka zo ka zo makaranta gurin malamai su ma bayanin zaman aure da zamantakewa su dan ka zauna lafiya da iyalin sai wani jama'a bai san ka auren ba ai dukkan din aure na mata bi da ki haka kiro na ma ki samu matsaloli ai ta fi barnar kaza kuma ya manta ƴaƴanta kaza ne wancan kuma ƴaƴanta kaza ne kai da kanka ba kake cewa Abuja Lagos to me yasa ba ka nufin yawan mutanen ba wai Lagos cunkoso ba to kuma kaga ka kawo magi leda ɗaya sai maka ƙara kwana yi ka cika yi masifa haka ba za ka yi masifa to da ala ayi hal to sai zaman auren bai yi ba kullun a complain ake kullun a matsala ake saboda ba ba sa'anta bane aure na ba ta kuna shanewa so shi aka ta samu matsala kullum sai ka ƙara gun manzon Allah aje ayi sulhu aje ayi bayani a ga shi dai manzon ka cewa ka ji tsoron Allah ka zauna Allah ya bada labari cikin sufa ahzab ko to a ƙarshe dai auren da ya zama ya gaji ba zai yi ba kawai saboda ba daidaito babu godiya ba za a samu mutunta juna ba tsakanin aure duk wanda ya je aure tafi shi abubuwan rayuwa matsayi ba zai ji daɗin aure ba zai zama bawa ne ma ƙarshe zai zama bawa ne a ƙarshe ko so sai mutum ya san wa zai aura in kana son morewa a aure to ka je ka auri wacce kai din kafi kafi ta wani abu to auren ya fi zama lafiya kafi ta matsayi kafi ta kuɗi ko ba ka bane kafi ta ilimi kafi ta wayewa kafi ta iya jawabi kafi ta ma kyauta sai auren ka zama lafiya da ita domin in ka ba ta kyauta dama kana kyauta in za ka mata abu za ka mata na daidai kai matsayinka ita kuma da waɗanta bai kai naka ba to ga ta ji daɗi tana ta godiya kullum to haka za mu'amalar ku lafiya kalau har illa masha Allah amma an kawo ta fika matsayi fa ka shiga uku yau to sai ku kiyaye wannan dan da yawa samari sun yi kuma su nasara ba gaskiya sun zama wahalallu a ƙarshen lamarin su haddatawa za ka ga lafiya dai hankali da kamata mutum babban mutum ya taɓa yin aure har ya zaman aure kuma sai jin tsabar bai da hankali kuma ji aure sai matsayi ba ai zama ku ko menene amma yaro in yi saboda bai san rayuwar ba me yau kuma an faɗa mar ya kiji ran ba ya ce kuma jiki ya fi kunne ji amma kai da girman ka da yakirinka kawai dan ka rikice ka je ka aro ta hajiya ko kuma kana ka tare ka koma gidanta ta kera gida ka zo ka shiga gidan kuma kana kwana haka kai ba ba kai bane namiji ai haka kai bane namiji ai shi yasa bahaushen da mai ilimi sai ce wannan auren je ka da kwarinka shi ne sunan auren ko a hausa haka ne ko ka taba jin hausan nan je ka da kwarinka ba na ka tafi da makaminka saboda in ka bata mutane ta ɗauko ka tsakar dare ka ce to kai gidanka ne wai gidana bane to kutan mu a gida sai ka tafi da kwarinka haka ko kare ne tsoma ko wani barawo ko wanda aka je tarika aka kare kanka kan ka zo ga tsohon gidanka shine asalin jeka da kwarinka ɗaya daga cikin masu kima malaman da yake cewa wai mutum wofi solobiyo kun ji ta wasa ko wofi kuma solobiyo kamar ka ce wawa gabo gabi dolo mara basira shine ya auri mace ya kwana a gidanta haka ba yi su daya ba shi da ya ta kuwa ta watsa ba ka yanka wata rana saboda jafikin aure a hannun mata yake ai da yanzu mata ka tafi jaka so ɗari biyar ko ba shi ba amma da kai da namiji aka baka za ka yi haƙuri haka an tafi lafiya kalau so dai mutum ya san wa zai aura shi ne zaman lafiyan aure ita ta yadda ya rinka kwana to yanzu kuma ta gajifa amma ba haram ba ne fa ku gane ba haram ba ne in za ka iya kai ka ba ba a saka haram ba amma na gama kadan ka kare wai mutuncinka ne shi ne kawai don musulunci na ka kare mutuncinka ko da hajjiyin ce to ku yi haraɗi cewa za ka kama gidan haya ka koma gidan hayanka kaga gidanka ne ko Allah ya tsara amma ne mutunci ce ba da mu sai ka aure ba da mu tunda akwai masu mutunci a cikin su ai akwai mata masu kima ƴaƴan daraja ba ta maka walakanta ba dan kana auren kana gidanta ba ta maka ba akwai su to sai ka duba dai masu daraja shi ake bukata ba wai kudin ko rashin kudin ba Allah ya samu dace to zaka sai auren da ke zama aka ta matsaloli saboda ba abu ɗaya bane yace fadallaka ha zaidun sai dai ya sake ta falamman qaddat al-idda bayan ta gama idda kuma sai Allah faɗa da wannan aya ya kula da su ya lake ce manzansa falamma qada zaidun minha wadaran zawwajnaka malamai suka ce na daga cikin abubuwa da manzon Allah ya karba daga ubangiji masu wahala kar ku manta zaidu kaman ɗani a gunsa shi ya aura mar ita haka ne to yanzu zaka ce matarsa da ya saka Allah ce ya aura mar ita matar da ɗansa ya saka an aure mar ita shi ya rike shi shi ya mar aure shi ya mar komai da komai ya saki matarsa kuma ka ce Allah ce ya aure ta amma tunda umarnin Allah ne zala dizi ƙarshen lamarin ma Allah ce mun aura maka kawai ba fa ka je ka aure ta ba mun aura maka ita na daga cikin abu ta cewa matan manzon Allah ita ma gori ka san mata an ka tara su ya kai hakuri ya ka zama sai kai diplomasiya idan ana hira wata ta ce duk matan manzon Allah ita ce ko ai duk zaurawa ya aura ni kadai ce budurwa in ji mamar mu ko ba ba haka bane kuma kuma ta ta faɗa tana ji da kanta kenan saboda gaskiya ne daɗin ta ma dai dukkaninku aurenku a gidanku aka ɗaura ni kuma a saman saman bakwai Allah ɗaura wuri a shi ke aga dole a sallama mata dole a sallama mata eh zainab binti jahash kenan Allah wa akbar wato mumin zan Allah ya fi kowa shan wahala a cikin al'umma ya fi kowa shan wahala ya fi kowa shan wahala yasa aka ce ashaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal wasu da kowa gamuwa da wahalhalu da fama su ne annabawa sannan sai malam su biyo annabawa a baya gwargwadon imaninka gwargwadon jaraba da Allah zai maka na daga cikin abin da musulunci nuna cewa yaƙi da al'ada al'adar larabawa ka ga ya mada da ɗansa ya mara aure yanzu kuma saki ya saki kuma matar Allah ya ɗaura masa aure da ita garin muke har gitsi aka ɗauka labari tafi cewa ai ya auri ‘yar matar ɗansa. Tukun Allah ta sauko da ayoyi ya faɗa cewa duk ɗan da ba kai ka aike shi a cikinka ba, ba ɗanka na ciki ba ne, to zai iya sakin mata ka aure ta. Na fata an gane, ke sa a can da Allah ya ro'a matan da ba za ka aura ba, sai ya ce ne, a menene wahala ilu abana ikun zana min aslabi. yace min asladikum matan ƴaƴan ku na cikin ku dan ke saki mata wannan ba kai ba har abadan abada ko ku bi ne a duniya ba za ku taɓa yin aure ba in dai ɗanka da ka aifa ne amma duk ɗan da baka ka aifa ba a ganzu anan ɗan yayanka ɗan ƙaninka za ka yi wurin matar sun yi ta shi musulunci ya ƙeƙe da al'ada kisa idan mai ilimi aka kawo abu ba ta da hankalinsa zai ce ya halatta za ta maka a wai ana barin halak don kunya ta yin zuwa amma ba aya wace farisi to Allah ya samu dace ina fata an gane Allah ya tsara masa ta wata zawwaja su sulama ya tabbata hadisi manzon Allah zaidin ya tura ce je ya fada wa Zainab shi manzon Allah yana santa tunda Allah ya aure ta zai dan aka tura matar ta je ko ta shekarun da misali ko ta wata biyu da suka wuce ko wata kaza da wuce yanzu aka tura shi je ne ma manzon Allah auren ta dan ka gane zama da manzon Allah shari'a aka tabbatar ba al'ada ba yasa har gobe kuma zaka sunna to sai ka yaki da al'ada ina fata an gane ina abin da nake faɗa muku ya kamata a gaban bin tsakanin mai zuwa makaranta da wanda baya zuwa a gurin ayyukansu ba daidai bane a ce duk wani abu na al'ada yadda ake a gari kowa haka yake ba daidai bane mai karatu ya bambanta shi tana gana kai haka ce a haka manzon Allah ya ce ayi kalas ko ba yake nan ba dama haka mu abu dai mu dudduka da yake kawai to ka gani da kawai aka sa a masallacin nake rabuwa ni ina izala shi yana kaza wannan haka kawai ya rabu amma ka bar ala duk ɗaya yake Allah ya samu dace mu yaƙe ta ya ce su zasu sulama fi dil aqda manzo Allah ya aure ta azulqada ta ta khamsu min al-hijra shekara ta biyar bayan hijira a garin Madina kenan ko wa kanat a'badu nisa'i ta kasance ita Zainab daga cikin mata masu yawan ibada mace ce mai yawan ibada na fata an gane tana yawan ibada tana yawan sadaka tana yin sana'ar cikin gida tana yawan yin sadaka da manzon Allah ya zo rasuwa sai yake ce wa matansa idan na rasu na ta fara bi na a cikin ku wata fi kowa tsawon hannu a al'adar larabawa na ka ce tsawon hannu ko dogon hannu ana nufin kyauta haka mu kuma al'adar mu ta bahaushe in ka ce wani mai dogon hannu ne ba ga dole sai ka san Hausa sai ka san Larabci idan ka zo kana fasarawa har da wani kunne zai kai sai mai doga da barau na kenan haka ba za ka faɗa wannan ba to me kyauta da yawa suka ce sai suka kasa gane mu zalla ki nufi sai suke zo suke gwada hannayensu bar sar manzon Allah suka wa ce ta fara suwa suke gwada hannayensu ita kuma Zainab aka ce gajeren mata ce haka ba doguwa bace bare ta zaba ta fi tsawon hannu ita ba ta kata ba lissafin kuma sai bayan tara su sai suka gane ah oke sai yana nufin kinin mai yawan kyauta to mace ce mai yawan ibada mai yawan sadaka mai yawan alkhairi kuma nana ya take cewa ita ce take takara da ni a gun manzon Allah amma duk sauran matan na kire su da yawa amma Zainab ma tafiya kan kan kan da ita ina ba ta gane eh ya ce wa zama hunu sadaka ta daga cikin matan manzon Allah masu yawan sadaka wato wufiya ta 20 min al-hijra ta rasu shekara ta 20 bayan hijira Zainab bintu Jahash kenan ita kuma aurenta a saman bakwai aka daura karo da zai maka wata mata ce aka daura aurenta a saman saman bakwai ka kar kar gargici take ce Zainab bintu Jahash ga kuma ayar Qur'ani ina fata an gane sadakin nawa ne Allah ne bayar ba su baro ba ta kare ko don ce ya kare ko wa kanat awwalu masu mu'minina wafatin ba da rasul sallama ita ta fara rasuwa a matan manzon Allah bayan rasuwarsa fa salla alaiha umar bin khattab umar dan khattab shi mata sallah domin lokacin shine shugaban musulmi gabaki daya Zainab bintu Jahash kenan yace sai mata ta takwas Juwairiya bintil Harith sai da bin mutsalib sai juwairiya bintil haris na fata an gane babanta shine shugaban yahudawan banil mutsalib kuna gane ba mun karanta su a tambaya ba manzo Allah ya je musu abin nan ko yace wa kanat min sabaya bani mutsalib asalinta da aka je yakin bani mutsalib aka samu ta a matsayin baiwa aka kama su a matsayin bayi na fata an gane fi sha'aban ko ina ne sai abin da ya faru shi ne bayan kama su a matsayin bayi sai shugabanta wanda aka ba shi ita a matsayin baiwar rabansa ta ce masa ni ina so kamun alfarma inda ita yar sarki ce yar manyan mutane ce na fata an gane kafin ka nawa zan biya ka na fanshi kaina ni ba na san bauta ta to ce biya kaza ta to ba da amma zan biya ka rubuta ana yin haka ita ta hukuma za ta kita ya manzan Allah ina so ka taimake ni wane zan biya shi in kaza in fanci kaina aka ba manzan Allah ayo yar gidan shugaba kaza kaza ce ita babbar mutum ce yar manyan mutane ce manzan kuma ɗabi'arsa ta karrama mutane da ba su matsayin su suke da shi tun a jahiliya ko da sun zo musulunci ko ta to kinga zan baki kuɗi ki fanshi kanki kuma kina so sai ni ma aure ki kaga ta ci gaba ko ta ci gaba na ba ta an gane kuma haka akai haka ta ji daɗi saboda ta aure shugaban duniya da lahira ita yanzu sai dama yar manyan mutane ce don kuma mijinki ne shugaban ma duniya da lahira ta yadda ta aure ta ce ta yadda mazala kuma sai ya aure ta sallallahu alaihi wasallam ita ta ya aure ta fi tatar arrabi'a min al-hijra shekara ta hudu bayan hijira matar ba da zuwaji bina ta sa ashhurin ta rasu bayan aure su da manzala da wata inji wasu daga cikin eh masu abin masu ruwaya yace fi rabi'il akhir min satil arabiya fa salla ala rasulullah wa rifnal bil baqi manzon Allah sai mata salla hakirin ta zanto mata uku ne suka da suke nan a zamanin sa ba biyu ba da muka ambata a baya aka binne ta kuma bil baqi'a a makabartar baqi'a sai ah wani guna shiga fa ko subhanallah to ko ni na nan muna kan juriya ne ko yace fa ta qal muslimu ana maliki yace fi sha'ban ya aurata ne a watan sha'ban a sadda sadisa al hijra shekara ta shida bayan hijira sai manzala ya aurata da manzon Allah ya aurata haka sahabbai sun kakka an babbasu danginta yan garinsu yan kabilarsu a matsayin kuyangi da bayi ko kowa ba rike su ba kuma musulunci hikinin sun sa zan baiwar ka ai an gama to saka ta labari ai manzon Allah ya auri juwairiya kai kuma ga wata yar garin su juwairiya me ba ma kan wata ce ko ya ta safa yar wata ce a matsayin baiwar ka a'a to ya sun zama sulukan manzon Allah kenan to ni kuma yaya zan rike sulukar manzon Allah matsayin kowa bai wasa da na yan taki saboda tsabar biyayya da sabaskiyar manzon Allah da kuma gina wahi da suke tunda ya auri ƴan zuri'arsu suka so duk bayan da suke gurinsu a matsayin kuyangi su kuma sun ƴanta su sai aka ƴanta kusan mata ɗari ko ɗari biyu a wata ruwaya aka ta tafi kowace mata jawo al'ummar ta albarka a saboda ta ita kaɗai aka ƴanta danginta ko zuri'arsu ko ƴan garinsu mata kusan ɗari ko ɗari biyu ina juwariya bintil haris ke eh yace ko miyata ahlul baitin aka yanta mutum suka yanta wajen mata ku yanki guda ɗari min bilin mustali wa ƙaru suka ce a saharu rasulillahi yanzu silikan manzan Allah zan rike a matsayin baiwa kuma ko ba yi ba ne to ni ma na yanta tawa wannan ma kowa ya yanta kawai da shi ken ya ce baraka ko yana miki fakanin azumin nisa baraka ala qaumiha kiran to a tarihi ta fi kowace mace dawowa al'ummar ta ko mutanen ta albarka sanadai ita kaɗai tak aka ‘yanta mata ɗari ko sama da haka. A koɗan da Allah yake musu ta albarka ta musamman, za ga mutum ɗaya ne, amma zai jazawa al'umma da yawa alfarma da abubuwa na mamaki. Wani kuma za ga shi bala'i ne, daga aifarsa har ya mutu a bala'i yake ja al'umma. Akwai irinsu, wani ke cewa a cikin mutane akwai mafatihul lil sharri, mafatihul lil khairi, magalikul lil sharri. a cikin mutane akwai da suke masu buɗe alheri masu kuma rufe shari shi in yana raye da ku a guri ɗaya to duk wani alheri zai ja muku duk wani bala'i da masifa ba ku san ma ya kashe ba ba za ku gane matsayinsa ba sayar da baya sai ku gora da ya faru a ce a wannan ya ya faru a lokacin ma da ba ku san ma an yi ba an gama zai ba da kuɗi a yi kaza zai ba ku san ma ana yi to wannan ka roƙi Allah ka a cikinsu kuma a cikin mutane akwai wanda shi kuma mai jawo bala'i duk wani bala'i da ka sani ya ja al'ummarsa a yanzu da zai kawo ƙwaya ya sai da ƴan garinsu ba bala'i ke za mutane wannan aihuwarsa ba gwara ma a ce mutuwa ya watan a cikin kwasa ma ya haukata ƴaƴan mutane ya sa mutane su zama abin masu ɓarna duk wani mai tare da ba'a ya sha ƙwaya ba da isa yi ba sai ya sha wani abu ya fita hankali sai to mai siyo wannan ƙwayar ko allurar ya kawo al'ummar garinsu su yi a haga ne buɗe shari'a cikin al'umma ai ba saudiya ba duk duniya in ban da irin najeriya hukuncin kisa ake yanzu shugaban amerika fa zuwa ya ɗauki shugaban wata ƙasa su kusa a fadarsa saboda harkar ƙwaya da ya ta kawo amerika da shi da mata sai kasa amerika ne zai kashe su kwana kusa saboda ai bala'i ce in dai za a kawo ƙwayacin mutane ai an lalata ku ai ai an cuce ku an gama da ku ai kun zama wizu kuma ƙarshe ai mutum ya kai matsayin ya taimaki al'umma sai waya gari shi kansa ma baya taimakon kansa saboda yana shan kwaya ya hauka shi hukuncin to ai ba malami bane ba malami bane shi ai malamai kala kala ne ba malamai ai Allah da wani mai kito a cikin malamai akwai magada annabawa kuma akwai magada arnan baya haka ne kuma ai haka ne ga ba a fili kadar kaman sha biyun rana ka ce kashe kana neman bayani a kansa Allah tsari imanin shari'ar musulunci gaba daya babban abin da karawa guda biyar ne duk abin da karawa manya-manyan jigon rayuwa abubuwa ne guda biyar na fata an gane daga cikin biyar ɗin akwai hankalin ɗan adam na farko jininsa shi ɗan adam ɗin jininsa kar a kashe shi ya sami yanci da walwala da tsaro a kare masa hankalinsa kada a gurɓata masa hankali ta hanyar ba shi kayan ƙwaya ko shirya masa fina-finai na banza ya lalata tunaninsa ba duk ya ga ya haukace ba kenan to a kare mar hankalinsa a kare mar dukiyarsa saboda dukiya da ta ake rayuwa a kare masa mutuncinsa a kare masa tsatsinsa nasaba kar a yi zina a yi aure ina ga lokacin kai dan wane ne jikan wane yanzu da ka fata zana ai bai sai faɗa haka ba tunda to ai wa ya san waye baban nashi to ka gani waɗannan su ne manyan abubuwan da za ta ce karewa da addininsu dama abubuwan suka ce guda biyar wani su ne jigo tushe a tafiyar shari'a da musulunci ta ga akwai hankali a ciki domin hatta shari'a za ka ji an ce waye almukallif a musulunci awwal ma yaji wal mukallifi ta mukallifi waye mukallif ba maliki yake nufi ba shine almuslim albaligul aqil abu uku ne musulmi wanda ya balaga ko mai hankali to shine mukallif ma'ana shari'ar musulunci tana hawa kansa in yi zanto ya balaga musulmi ne ko mai hankali ne ya balaga musulmi ne mahaukaci ne a gaba shari'a kansa dole sai da hankali a ci dole sai da hankali saboda shi ake sanin ya dai da ba daidai ba Allah ka tsare lafiyar mu da imani yace ta rasu arabiyul awwal sanata الستة والخمسة كو شكاتها همسين دا شدا وقيل وسكو سكتي آه خمسة وخمسين شكاتها همسين دا بيربان هجرة سيتترى أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ما ترمن زن الله الكنية أم حبيبة ما مر حبيبة رملة بهوه تي رولي كو لوري كو أما دي رملة شيني أصل السنة بنت أبي سفيان إر أبو سفيان هاجرا مع زوجها Ubaidullah bin Jahash ila al-Habasha ita ta musulunta a Makka ta musulunta babanta haga shi lokacin shugaba ma yana kan harkar abin abin da ba musulunci ba shirka ta musulunta a Makka da mijinta sai suka hijira suka koma Habasha da mijinta ba dai an karanta shi da zuwa Habasha ba to bayan an zauna zauna a Habasha kuma sai mijinta ya fita a musulunci ya koma kiristanci ka ganin ta bar garin su ta bar danginta ta bi mijinta kuma ya fita a musulunci a gabata da makoma tana cikin masifa ta mazala ji labarin abin da ya same ta sai ya aiko ya ce to a nema masa aurenta duk auren fada mazala ya fada masu lahaye shi taimakon matan ne yake yin auren ba wai sha'awa ba babu sha'awa auren mazala ko kwa daya a to mutumin da mata farko ma auren bazaura ka ce akwai sha'awa ciki eh yana matahi saurayin da ya fi kowa kyau da diri da hankali da kima ko ba haka bane a lokacin da ake ta gayyato wata ‘yan mata lodi-lodi za a kowa so ke aure ‘yarsa ma amma yi bai aure su bai zuwa aure wata fi shi ma shekaru a lokacin haka ba mu gani sha'awa a aurensa don kar wani zindiƙi zo ce maka annabin ku ya aure aure da yawa ka sa ku yi raunayin iska to duk auren da yi don ya kimanta mata ne sun shiga cikin masifa ka duba ta wannan mijinta sun yi hijira sun bar ƙasar sun koma habasha suna zaune da mijinta sai fita a musulunci koma kiristanci kuma ya mutu a kiristancin kaga ta shiga tashin hankali ba ta da makoma kenan yanzu to ya za a yi to a sunnar manzon Allah shi kuma taimaka wa dan adam shine babban dinkan mutane shine babban aiki shi sai ya hadisai da yawa akan wanda yake taimakon bazawara fi sabilillah ke taimakon ta dan kar ta shiga cikin zina kar ta shiga cikin takaici yana taimaka mata da dan wani kuɗi ko duk wata ko duk sati dan tana rage wani tension ita turan tashin kiyama ni da shi kamar haka inji manzan ramu shiga aljanna haka shi masifa ai zaurawa da yawa da suke shiga cikin masifa suke zama ƴan iska wallahi ba da suna so bane sun dawo dabi'ar mu ta wasu fulani da yawa daga cikin mu muna walakantar da ƴaƴan mu ko dangin mu suka zama wai wai auren su ya mutu wai suka ce wai ta kashe auren sun ta dawo da gida da yanzu dai sai a san da za a yi a riƙe mutuncinta in dai ba ta fasikanci ta tabbata har zauna a gida sai a kula ta ana ba ta abin masarufi a ba ta abinci a ba ta sutura a ba ta ɗan abubuwa ana kuma fata samu na aure shi aure amma sai mu watsar da su a hana ta abinci a gida a hana ta gurin kwanciya a mata kaza ana musguna musu har su fara shiga abin kuma da ba daidai ba ƙarshe sai sun yi nisa kuma za ka tawai don me za su Allah ke yace wa talassara wa faraqaha ko ila al-habasha fartadda sai shi hijira yayi zama yayi ridda kai wa talassara ga kiristanci wa tuwfiya hunaka ya mutu a can a matsayin kirista fa ba aka sallama amr bin umayya bako bin umayya ad-damani bi kitabati ila najashi fil muharram sanata sabi'a ba'da al-hijra da madalla da labari sai kira wani sahabi suna amr bin umayya ad-damani ya bai wasiqa yace kai wa sarkin habasha najashi a cikin wasiqar shine manzon Allah ya turo akwai wanci ga abin da ya same ta mijinta yayi ridda sai kiristanci to ka nema min aurenta da yarda ta in ta yarda aura mana a aurata aura aura mana ita in ji manzo sallam fa tazawwajaha iyyako na nike a shekara ta a watan al-muharram shekara ta bakwai bayan hijira yace fa kada bale ummu habiba sai aka nema wa manzon Allah auren ummu habiba fa tazawwajaha iyyahu sai shi najashi ya aura wa manzon Allah ita ma'ana shi ya biya sadaki najashi ya ba wa umar ibn sadaki aka daura musu aure da manzon Allah wa asdaqaha min indihi ya ba da sadaki daga gurin shi najashi nawa ya bata arba'a dinari dinari nawa 400 nawa kira yanzu muna ta ihu kuna cewa rabin dinar 200 ko nawa ne ba 200 ko to dubu ana ta cewa yayi yawa sadakin da ake da masa dinare ba fa rubu jara ba dinare 400 rubu dinar kai so hudu shi da dinare daya ka dauka miliyan ɗaya kenan ko to kuma so 400 miliyan 400 haka ya biya sadaki sallallahu alaihi wasallam yasa ya ce muku ita mace a musulunci ba ta yin tsada in dai kai din kana da shi kawai ka yi a musulunci na manzan Allah sadaki ba shi da sama ko ba shi da ƙasa na fata an gane mu abu biyu ne a nan da babu da al'ada ai wani yana da shi amma al'ada ta saka shi da kiɗi ne saboda ya tafi da wani ɗabi'a eh amma mata za ka auren ka da kuɗi ka ba ta kono ne ai kai ka ci gaba ma aiki za ta zama kan wata sarauniya ne ai ba shi kenan ba sai kuma ka ji daɗin rayuwa da ita shi kenan dama ta mace ai yar kwalliya da ado da kaza da kaza ce in ba ba ta zama tsohuwa suka ce mace ba ta ma tsofa in ji masana haka suka ce kuma suka maka dalilai in tana cin abin da ya kamata ana mata abin da ya kamata tana sa abin da ya kamata ba ta tsufa ta ganta kwaskwas da ita kullum ya taras ka suka ce likulli saƙiɗin laƙiɗin aka ce wallahi sai da ana magana fitar mace babu hijabi da aka ce ko tsohuwa ce in dai tsohuwa ce wanda take kula da kanta ta sa hijabi domin akwai tsohon da ya kuma kanta ya fara hadiyar yawo to kaga ai an samu matsala ko sama mace ba abinci ka gari a shekara talatin ta lalace ka ga mamanta har kan cinyar ce ya zama kamar su zefar kaga ta ya haka ne mana kaga ta duk ta zama wani rajamu gaba ɗaya haka ta koɗe talauci masifa ne fa ga yunwa ga bukin ciki ga damuwa ita lalata yarinya karama da ita ka faɗi sunan kanwata haka ne ko to haka ne abin matan raga anan suna zaune gaba ɗaya har ma sun daina haila in suka tafi saudiya suka sha zamzam suka shi da jaja aka sha tufa aka sha laban kuma ka ne ba kawai halata dawo a shi ba tsufa ce ba yunwa ce ka gamu da ƙyanda talauci ya masifa wala da yawa da yawa Allah da yawa jinin ta kawai sai goro suka ce yanzu idan kana ba matarka tana cin aful kullum akalla guda uku ta ci aful uku kadai da yawa ko da wani tsoho ba suka ce eh ha inda kuɗi eh ba da wani shekara ba to ofisin nawa ne ofisin nawa ne ɗari shida ne fa ɗari shida ne fa ka fashe ma dubu biyu kullum to dubu biyu da ita ba ba da kare zarin ka ba yi ba da kare zarin ka ba irin lissafin shi ka saka mutum ba zai wa kansa ma abu ba yawa shi ne to ka gani ba zai mutum ba zai tsofa da wuri ba in yana cin abin da ya kamata mu ana matsalan ba mu da ilimin ma cin abincin kaka mai kawai wani da kuɗin ma bai san mai zai ci ba ya zo zai kwanta shekarar sa arba'in zai je su kai a soya masa da nama ya ce kwanta har ya ci bala'i ma bai sani ba saboda ba mu da lissafi ba mu da ilimin cin abinci eh akwai abin da ya kamata da safe ya kamata ka ci ka wuni kana aiki sai zama ba shi da matsala da cinka in ka ci shi kamar yanzu kuma zai zama guba a jikin ka ai akwai su da yawa ai da shi ne nake fama da su ai so haka rashin ilimi ke kashe da mu da yawa so aka ba da sadaki dinari 400 wa arsalaha ilayhi aka tura ta zuwa madina wa fi fadl asanata ko ta zata da sadaka ta 42 ko kuma 44 ko kuma shekara ta 50 bayan hijira wannan sabani na malaman tarihi ba su tarwa sai mata ta goma safiya bintu huyay bin akdab tadil yahud bani nadir safiya bintu huyay ko ɗaya daga cikin matan da Allah ya aura ce safiya an ce mata ce kyakkyawa kyakkyawar gaske da aka je aka yi yakin kaibara aka same ta mun karanta ba kuma ba mijinta aka kashe shi a yakin kaibara aka zo bin zala cewa araba bayi ce a daji araba bayi aka bare ta a gan wani wani wani sahabi su kuma matasa sahabai suka ce a'a to ya za a ba shi kuma sun tafi ba kyau ko ka san yi saurayi kullum akan kyakkyawar mace yake ya shi da ga aiwa classical baby kawai yawa da masha Allah ya ga mace ya taras shi ke ko wai doguwa fara mai dogon wuya ga mai gidan fara ya fara ne da radar to kai kuma ga kanan gajere ba iwa da sauransu ba ga ba zai yi ba so bayan sai wani yake ce manzo Allah za a samu matsala akan wannan siya za a samu problem saboda haka sun zai tafi shikenan dama shi ba ba matsalar sa bace a ƙarshe suna da tsidiyar ganta shi shike ne yanzu ke ya sarki ce ƙarƙara 'yar manya ce to me za ka yi wa ɗan sarki da daɗi a duniya ka sa ƙa'ida ɗan sarki sarki ne ko ba ka bari dan malam malam dan mai kuɗi mai kuɗi ne ma'ana ba yana da kuɗi ba zai ɗabi'u da halayen masu kuɗi domin asalin masu kuɗi na da za ka gidan babban gida ne ana yin mutane kuma hidima su kyauta abinci ba komai ba ne abinci a gidan mai kuɗi ba komai ba ne a da za a fidda abinci a ci kowa ce ta ba wani matsala ba ne a lokacin ko da an ɗinka kaya kwana uku zai ajiye shi shi mai gidan zai tara su kamar sarda ya taɓa ba mutane su saka ɗan samu riga zuwa biki da sauransu ba wai sai yanzu kai sai kayan ka ya koɗe waya ya jeme to za ka ba mutane na fata an gane haka ɗan sarki da ya gaji sarauta a gidansu za ga ɗabi'unsu da halayensu da sarauta ne yana son ka girmama shi kuma shi ma yana da kyauta asalin sarauta tana yin kyauta saboda yana son daraja shi ko ba ka bane to kaga ƴaƴansa me ya kamata a in so samu ne ɗan sarki ya aure ɗan sarki mai sarauta ya aure ayan masu sarauta haka da shi ne abin da dace amma yanzu kai low profile talaka da maziri iri na kai je kai aure ɗan sarki haka ai ba zai ba Allah ba ɗaya bane ita kamata fa kullu a gidan ta fara ce masa Allah ko ba kai bane kai baka ma aiki sor batu a gidan ku ba kai wasa ba aka ba gidan ku tsarin ku da ban nasu daban to da ta ga ita ƴar manya ce arzikin ga zan aure ki ƙarshen kimantawa a duniya ke babanki sarki ne an kashe shi ma ko mijinki ma ya rasu to yanzu sarkin duniya da lahira zai aure ta haka an mata daraja ke in tana ji kuma da kyau da wani waye shi kuma ya linka ta ya shanye in ji bahaushe sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da Allah ke yi wa mutum dan a saushi ya yi wa manzon Allah har ya kara ma ke sa hatta maƙinsa ma suna ƙaunarsa ya dai sidihi ne kuma ya gagara inda Allah bai musu mafaka ba za ka ci to zan yan taki kuma na aure ki kaga an mata ta goma shi ɗari bisa ɗari kenan a baka yanci ba karama abu ne to ba yanci kaɗai ba yanzu kin zama matar manzon Allah dan da ranka sai yadda ai lafiya kallon nan nayi ita gaba ta kai ta ko kuma haka akai to ita ma bayan an zo an yi aure an to aka aka aka zo garin Madina da mata ta ta fara korafi ai manzon Allah ya aure ba Yahudiya take mata wannan ira ka a tsaka kana mutum magana ne wata ya samu zana ya zo ya same ta ta kuka ya same ki ai suna mun gori ne wani ba yahudiya ce yace bayan kina musulunci matar manzon Allah kuma to kuntar da hankalinki in sun kara miki kice musu ni jikar annabi haruna ce mijina manzon Allah ne ko kuma jikokin waye ko ba ka bane kuma ku ku jika kanninku ba ba annabawa bane ita kuma jikar annabi haruna ce a ga magana da gare shi ba ka kashe wannan gorin ya kare shi ke sannan ka sa tarinta tana ƙaunar manzan Allah ce da ƙini tana nuna manzan Allah so da kulawa yasa da aka samu hadisi yana iya tikafi a masallaci sai ta kama ziyara har cikin masallaci dan ba ta ga manzan Allah ba tsawon kwanaki ba ta jin daɗi ta kamar hira masallaci na iya tikafi suka zo suka yi hira za ta koma a ɗabi'ar manzan Allah ta karamci shi kuma zai raka ta rakiya ai biyar mutanen kirki ce sun zala ku da kasa suna tafiya sai ga waɗansu samari suka ga manzala ga manzan Allah da wata mata ba san wace ce ba sai suka fara sauri kar manzan Allah ya gansa ta ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai suka tsaya sai manzan Allah ya zo ya ce innaha safiya mata ta ce safiya fa suka ce subhanallah sai manzan Allah mu zamu da jaka ta inna shaytana yadri bi ibn adama madarad dami kar shi ɗaga saka muku wani wasi a ranku in kuma kai manzo Allah ka ka fita muku sai to innaha safiya safiya mata ta ce kowa ce a gungu kuma ko hagaran ce ya kare ke sai ita ta zawaja ta sabi'a min al-hijra tun da ya aure ta a shekara ta bakwai bayan hijira tuwfiya sanad al-50 al-hijra ta rasa shekara ta 50 bayan hijira wakila wasu kuma suka ce a shekara hamsin da biyu wasu kuma suka ce a shekara talatin da shida wannan saɓani ne na masu ruwa ya baya fitarwa a cikin irin wannan abu saɓani na masu tarihi saura ɗaya ne to mu karanta sai ta goma sha ɗaya maimuna bintil hari alhilaliya e maimuna kaga sunan mata maza fa gaba ɗaya wanne ne ma ba da ba da kowanne na musamman kawai Allah ba ka yaya mata ka saka musu mai suna kawai ka jero kawai guda goma sha ɗaya eh to ai wa rahin sani yawanci ai ai kana san manzon Allah to amma rahin sani yawanci ai rahin sani wani bai san sunan mata manzon Allah ba yanzu ba shi an faɗa ba guda goma sha ɗaya to yanzu yanzu da wata maganar nan ka ce to ka faɗi sha ɗaya sai ka sha mamaki sai ka sha mamaki matan manzon Allah goma sha ɗaya gashi nan ta goma sha ɗaya maimuna bintul haris ta ce maimuna bintul haris ta zauwaje ha fidil aƙaƙada ya aurata a a watan zulƙada fitantar sabi'a ita ta bakwai kuma ta rasu bi sarifa a wani ƙauye da ake sarifa makanun alabudi kisa amyalin min maka wani gari ne wani guri ne tsakaninsa da maka mil tara ne kwata-kwata ta rasa shekara ta 61 wasu kuma suka ce a 63 wa duk na tukunaka aka binne ta a sarifa ɗin ta je aikin haji an gama ya kuma madina sun zo rukun da aka cewa sarifa sunan guri ne ya tare tsere lafiya ya tare sa a gurin sai aka binne ta ana kabarin tunanin a wannan gurin maimuna bin haris ita kuma ita ce innar abdullahi bin abbas abbas bin abdul mutallib babban manzon Allah shi kuma na auren ‘yar uwar maimuna ɗin nan. Kun gane? ‘Yar uwarta, wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ta ce Lubaba bintil Haris alhilaliya, ta ce mamar Abdullahi bin Abbas. Za ta raka ga wani hadisi, yake cewa bittu inda khalati maimuna, ji ɗan Abbas, ya ce wata rana na kwana a ɗakin khalati innata ‘yar uwar mahaifiyata, yin sunta da Hausa. Ba inna ke cewa ba? mu da aka ake ce mana a fulatanci inna ban san a hausa ake cewa ba kanwar mamarka ko yayarta mai sunanta da hausa to inna to to yace na kwana a ɗakin ƴar uwar mahaifiyata maimuna yana kwanta sai ga manzon Allah ranar kuma zalla a ɗakin teki sai kuma Allah ta yi cikin dare sai ɗauko salka a rataye sai zo ku yi alwala shi da kallon sa babu ce yake mu shabla da bas manzon Allah ya alwala sai zo fara sallah yace ni ma sai na tashi na ɗauki wannan salkar na yi alwala na zo na juna mu za mu yi sallah na sallah na jabi mun zara sallah yace amma sai ya tsaya a daman manzon Allah in kuna in kai liman ya tsaya na zaka na zaka tsaya kai mamu a daman sa ba bai sai ya tsaya kuma a hagun manzon Allah faran farko tunda bai san da ake tsayawa ba ya sai manzon Allah kama kansa sai ja shi ta baya ya tsaya da shi a hagun shi ta ga ya nuna maka na ku sallah ko biyu to zaka tsaya ne a daman liman eh sai suka sallah tare eh ita sai biyu sallah to wani ce maimuna bintil haris alhilaliya kenan Allah kara musu yarda ga baki ɗayan su to sai mu tsaya a nan gurin ko katin Allah sa muna raye za mu karatu eh ayo sha biyar gota ne ko za mu karatu haka to babu damuwa sai mu tsaya ne insha Allah kaci hagare za ta kace mu an lifsa maka matan manzon Allah to in so samu ne yanzu kowa a cikin ku ya je ya haddace sunansu gaba ɗayan su ta yadda kaman fatiha daga an ce maka matan manzan Allah nawa ne za ka faɗa ka faɗi sunansu kawai ka kawo su to in kai haka ka nuna kana ƙaunar manzan Allah da gasken gaske sallallahu alaihi wasallam amma ba karamin abin kunya bane ko shekarar ka 25 a ce maka matan manzan Allah nawa ne sai kai wani gawo ko Allah ga mun sunan matan manzan Allah sai ka fara wani gaba da baya wannan ba daidai bane gaskiya Allah ganar da mu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dai mun tuwa tun sati bi nake so na mana jabi akan wannan watan da muke ciki da abin da ya kamata a yi a ciki manzala ya tabbata a sunna cewa a wannan wata yake yawan azumin nafila azumin nafilansa a wannan watan yake yawan yin azumin nafila wani maimakon a wancan na je da ya wuce wannan shi manzala yake yawan yin azumin nafila kuma akwai abubuwa suka zo suna hadisai wanda ba su inganta ba da ake danganta su a wannan wata za ka mara ba sha biyar ba to akwai wata sallah da suke cewa ana yi a daren nisku sha'aban to ba ta inganta ba kuma daga manzon ina fata an gane kawai abin da yake banta da shi shi wannan watan a sunna shine manzon yana yawan yin azumin nafila so kai ma sai ka rinka yi ina fata an gane kowa sai ya gurgurdan sa in so samu ne bai kamata a ce ya wuce baki azumin nafila ba kallar dan dama dan an ce manzala kusan yana azumtar kusan rabin sa ko kai da rabi shi yasa aka samu hadisin na Aisha take cewa ai ana bi na azumin Ramadan ba na iya samun damar in biya sai a watan Sha'aban da dab da Ramadan saboda me saboda matsayin manzon Allah ta san a watan yake yawan yin azumi to aka san da shi ma na azumin na nafila ta ko ta azumin na ramuwa aga an yi balancing kenan so dai wannan shine abin da ya inganta yawancin abin da ake faɗa game da cewa kaza kaza duk galiba su inganta ba da san su wasu mawdu'e ne wasu kuma da ifai ne amma dai nin azumin nafila shine abin da ya inganta tabbas mazalla yayi da yawa a wannan wata so aka ko ya samu dama kaga hazza ba ba makara ba ta ci biya kalla nan gaba ko su ko kwana goma sha wani abu to zaka yi azumi da yawa da in Allah ya da Allah ba da iko a yi lafiya kalau ko yaushe ga dama zaka yi azumin nafila abin da kana a azumi shine ka keɓe ranar juma'a kaɗai ka yi azumi wannan musulunci ya hana keɓe ta ita kaɗai sai za ka yi juma'a la asabar alhamis juma'a za ka yi wannan kawai shine insha Allah Allah samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi